Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a.
Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta akan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. Kamar yadda aka saba yau ma dai da yarda Allah za mu tattauna da shehin malaminmu wato Farfesa Abdallah Uba Adamu. Malam yau ma muna sake yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum.
Malam kimanin mako uku kenan inda muke tattaunawa akan shi wannan maudu'i a inda ko kuma na yadda ɗan jarida ya kamata a ya jagoranci abokin hirarsa ko kuma abokin tattaunawarsa a hirar neman bayanai a malam a wancan makon mun tsaya a inda kake kora jawabi na yadda wato duk dai abin da ya shafi ladduban da ya kamata ɗan jarida a ce ya bi wannan makon malam za mu fara da ita wannan tambayar shin wai malam yana halatta a matsayinka na ainihin wato kamar ɗan jarida idan ka gayyaci wani abokin hira watakila yana wata jam'iyya pdp app ko apc ko waye da shoron ka sakan masalin zami ya hawa da su kuwa misali a irin wayannan hirarraki da muke yi na hira da 'yan siyasa watakila hira da 'yan siyasa da ake yi ai ba hira ce da aka dogara ta dogara akan wato wani ingantaccen tsararren bayani ba hira ta bambanta da hirar da zaka yi da darakta na ma'aikatar ruwa wanda zai ce mun yi aikin ruwa kaza kaza mun kashe kaza da kaza ta bambanta da darakta na wajen ma'aikatar lafiya da zai ce mun buɗe asibitoci kaza mun ba da magani kaza ko kuma mun yi wannan wannan tsararriyar hira ce hira da ake yi da amin da 'yan siyasa a kafofin yada labarai hira ce ta neman kuɗi da yawa daga cikin masu hirar biya suke yi to tun da ke biya suke yi kasan kuma an ce wanda duk ya biya kudin kida to shine zai share wasa saboda haka dole ake kyale su su ta faɗan abubuwan da suka ga dama wani zaka ji daɗi wani babu daɗi to amma sun zo ne suna faɗan ra'ayyukansu wani lokaci su yabo wani lokaci su suka kai a matsayinka na mai talla ka ba mutum dama ne yayi akan dan kamanta na dan taka musu birki jefi jefi akan dan kamanta amma akasari za ka ga cewa wani lokaci ma kana kokarin taka musu birkin sai abin ya kaure da faɗa dan ni na sha ji wayansu idan shi mai yin hirar yana cewa a'a an koyi kaza ta kaza sai ka ji mutum ya ce da kai da Allah ka kyale ni in faɗa abin da nake so abin da ya kani eh abin da ya kani kyale kawai faɗa saboda biya yayi kuma da yake ya gani yake ya biya dole ne ya kyale shi faɗa abin da ya ga dama to nan akwai buƙatar su kafofin yaɗa labaran su zauna su fitar da ladibba na cewa idan zaka zo ka hawo hasalar ma'aikatanmu to gaskiya ba za mu ƙara karfa kuɗinka ba ka tafi can wani guri ka je kai gidan rediyo ba ɗaya bane suna da yawa wajen guda bakwai ne ko takwas a Kano sai ka zaɓi wanda duk kake son ka amma mu dai zaka zo nan gurin dole ka girmama mutanen ba za ka zo kana mutane magana kamar a bakin tasha kake saboda kai biya saboda kai kai biya to akwai wannan idan daga jam'iyya suka zo suna kushe wani ko suna ɗaukaka wani illa iyaka kawai ka ɗan jefa dai wani abin da makamancin gaskiya ka ce a anya ku ayyada da irin wannan magana da kuke yi to za ka ga in ane musu ma wannan ba ma sa sauraron wannan bangaren kana da hujja na duk wannan maganganun da kake eh muna da su mana amma ba zai nuna maka ba to amma dama ba ya zo mane ai don saboda ya kawo maka ta hujja ta ta wata hankali zai yadda da ita a'a ya zo ne an bashi dubu biyar ya zo ya saki wani ko an bashi dubu biyar ya zo ya yabo wani amma ba wai ya zo maka da takardu ko kuma da wasu facts and figures da ake cewa wato rubutattun bayanai akan ga abin da ake yi ba to sama ka irin wannan idan ka kira shi ya gama minti 20 dinsa 30 dinsa ka karbi kudin ka shikenan ya tafi wani ma ya zo guta ta yi saboda in baka yi haka ba za ka samu kudin da za ka samu kudin shiga ba saboda ka yana da ana yi ana kyale su amma wannan Afirka ne kadai ake yin irin wannan to malam misali menene matsayin ja'in ja a ita irin wannan hirar kai a matsayin ka na dan jarida e ja'in ja da za ka yi masa kawai dan ka nunusas da shi cewa fa bangare ɗaya yake faɗi kuma watakila baya wa shauran adalci dan zaka ji da yawa daga cikin suna ta ah anya kowa ne a ce an yi kaza da kaza anya ko wannan an yi adalci to shi mai maganar masu irin wannan maganar ba adalci suke nema ba so suke su ji muryarsu suna da wani irin wato sha'awa su ji muryarsu ta fito suna jin daɗin a gari a ce ai wane wane ne wane wane ne shine mai fitowa a- a- yana kaza yana kaza kuma ya faɗi ra'ayinsa in yana son ka ya ce ka fi kowa iyawa in baya son ka ya ce a a cire ka ko a- a- ba- baka da baka da wani muhimmanci bayan kuma gwamnati tana da tsarinta na auna ingancin ma'aikaci idan gwamna ya riga ya ba wa wani shugaba wani mutum shugabancin wani fanni kuma baya yin abin nan yadda ya kamata ita gwamnati tana da hanyar da za ta auna shi ta tabbatar da ingancin shi ko ta kyale shi ya tafi ko ta jawo hankalinsa akan ya gyara amma rediyo ba za ta sa gwamna ya cire mutum kawai don an ce a cire shi ba amma malam ba ka ga ana yi kuma tana da tasiri mutum ya shiga ya faɗa abu kuma ka ga an ɗauka an yi aiki da shi akan wani shugaba a to sai dan dama so ake a cire shugaban amma akwai tsari da ya kamata abu ba kuma za a cire shi bane saboda wai abin da yan masu maganar a jarida ai a rediyo suka zo suka faɗa ba wani wato policy maker wato mai mahukunci da zai yarda da akwai wani abin da ya zo ya faɗa shi a ci faɗa a su- a a rediyo saboda ai akwai makiyan mutumin nan shi makiyinsa zai zo ya ce duk bai iya komai kuma kai a matsayinka na mahukunci sai ka yarda da abin da makiyin wani ya ce a rediyo to malam akwai wata hira da a turanci ake ce mata kamar wato panel interview ma'ana hira da za ka gayyato mutane sama da biyu haka a zauna a tattauna da shauransu a matsayinka na mai koya aikin jarida ta yaya ya kamata watakila ka riƙe a ita irin wannan hirar ta tafi lafiya lau ba tare da an samu wasu mishkiloyi ba dokar ita ce kamar yadda kake hira da mutum shi kadai ka mutunta su ka saka yadda kai in sun ganka sun san kai kamulallen mutum ne da duk irin shigar da zaka yi ko ka shigar turawa ko ka shigar gargajiya duk dai shigar da zaka yi zaman tutu a mutunce ka riga kai shigar saboda a cikin wannan tarin mutanen da za a hira da su wanda ba sa wuce kamar hudu ko biyar za ka ga akwai mutane mabambanta akwai wanda ya riga ya saka shadda ta naira dubu arba'in ya sa turare na dubu ashirin akwai kuma wanda ke dan suwaga ne ya dan samu dan jin din shi a gwanjo ya saka ya dai wanke shi tas ya samu ya t-shirt ɗinsa ya makala to da cewa ya zo ya haɗu da wancan babban mutum ya nuna cewa shi ma yana da rawar da zai taka akan maudu'in da ake magana akai ba wai tufafinsa ne suke tabbatar da sanin shi ko rashin saninsa ba a'a Allah ya bashi sanin har ma ya zama duku kira shi amma ya zo ne a matsayin yadda yake shi a surance haka rayuwarsa take in za ka karɓe shi haka sai dai ka karɓe shi a haka to bai kamata ka yanke wani hukunci ko wani ka- ka- ka ka fitar da wani tsatsauran ra'ayi akan cewa wannan yaron dan iska ne ba wancan shi kuma da ya sa manyan kaya ka dinga ka dinga jin tsoronsa ba yadda za ka girmama wancan da ya sa manyan kaya masu tsada haka za ka girmama wannan saurayi ba bambanci babu bambanci saboda ai ra'ayinsu ne ya kasa gurin idan an fita daga wajen hirar kowa kama gabansa zai shi wannan saurayi watakila ya hau a caba ko ya hau babur ya tafiya sa shi kuma wannan babban mutum watakila ma helicopter ne yake jiransa to amma dai a wannan haraba a lokacin da ake maganar abin da ake tattaunawa akan wani maudu'i wannan yaron yana da mahimmanci yana da rawar da zai taka dole ka bashi girmansa dole ka saurare shi kuma dole duk in zai magana kowa ya cik ya zauna ya saurare shi to yana da mahimmanci akan a cikin cewa ladabin tambaya da ladabin wato yin hirar yana da mahimmanci ko- in dai a tara ake ko kai kadai ne ko kuma ko kai ne a cikin wato jumla na mutane Mai sauraro kada ka sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne na gidan Radio Express a kan mita 90.3 zangon FM. Kada ka manta kana iya turo da tambaya shawara ko gudunmawarka a kan lambar waya kamar haka 08065281558 zan maimaita 08065281558 a dakace mu.
zo mu je bara mai ramu zo mu je bara a kufai Alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai, me yasa haka mai ramu ba ke yin bara a kufai yin bara a makwantai ne bara a kufai, yin bara a makwantai ai ba za a ji ba, yin bara a kufai ma ai ba za a ji ba, yin bara a mahallan da ba za a ji ba, kaga kayi bulayi bara a kufai, gara dai bara da bulayi bara a ni ma kufai.
gara nai bara da bulayi bara a kufai Tare dai bara da bulayi bara a kubai.
ubai Ubangijin annabi Musa da Haruna a Ubangijin Aliyassa a Hali Sulaimana, Ubangijin annabi Ayuba manzona, Ubangijin Ibrahimu Isa manzona, Ubangijin Zakariya da Nuhu manzona, Ubangijin Afalal Kairu Kalki Indalla, Muhammadu Rasulullahi mayanin dubbai.
Bara dai bara da bala'i bara akwai
marabanku na'am a malam wani lokaci a, wato akwai wata ɗabi'a haka da muke yi a, wani lokaci kamar misali ka gayyaci shi ainihin abokin hirarka kuma ka riga ka tsara ainihin tambayoyinka watakila daga farkon hirar kuna cikin tattaunawa kuma kai ga tsararriyar tambayar da ka zo da ita shi kuma sai ya canza akalar hirar za ka kyale shi ne malam ko za ka iya juyo da ba za ka akalar kyale sa?
shi ba To.
ba za ka kyale shi ba amma kuma hanyar da za ka karkato da shi ku dawo kan abin da ake abin da kuke yi tattauna yana da muhimmanci idan kuna hira da shi sai ya tsallake ya shiga wani guri za ka ɗan dakatar da shi kai amma wannan abin da faɗa gaskiya yana da muhimmanci to amma algafa ta malam ko za mu koma kan tambayar da ne maka ta farko sai mu ci gaba da kanan gurin to ko kaka ya kauce sai ka daga da shi to idan yana da hankali zai kyale wancan abin da yake son ya yake faɗa ta naci sai ya Eh, eh, faɗa.
sai sai ku tsaya akan abin da za a yi kaka manta yin hira da mutum ya ɗauki fahimtar cewa yana da hankali kuma ya san kai ɗan jarida ne kana hira da shi ne saboda mutane su san abin da yake ciki kuma duk mutumin da Allah ya kai shi wannan matsayin to akwai kyautar da sun cewa tsararren mutum ne wannan ya bambanta da ka je ka samu ɗan siyasa ko mai mai goyon bayan ɗan siyasa ka ce za ka hira da shi wannan zai za ka bashi ne baki ba dama ne ya buɗe bakinsa ya tabbatar abin da yake so to amma in dai mutum ne ko ko ko tsararre ne in dai tsararriyar hira ce to akwai shi tunanin kyauta da cewa mutumin nan fa mutum ne wato wanda yake ya san abin da ake yi kuma yana so mutane su san abin da yake yi kar ka manta dan siyasa wanda yake da matsayi kuma mahukunci ne zai iya zuwa ya sai fili a yi masa hira kuma ya tafa dan abubuwan da yake son ya faɗa wannan ya bambanta da hirar da zaka zo ka yi masa saboda kana son ka bada labari ko kuma kana son ka yi wani dogon bayani akan abin da ya yi to malam misali wani lokaci akwai hira da kakan yi ba- wannan a ma'ana mutane masu mabambantan ra'ayi guda biyu lokaci ɗaya watakila wannan ra'ayinsa kaza ne wannan ra'ayinsa kaza ne Eh, kuma kowanne kana ainihin bashi dama kai dai a nan gurin matsayin alkali ya kamata a Kwarai da ce gaske.
kai alkali ne kai To.
alkali ne kai ba za ka iya ba za ka bai kamata ka ka- ka saju da wani guri ka ce ai wannan ya fi wannan bai fi ba kamata ai ka tsaya akan katanga ka ba kowa dama wannan ya faɗa wannan shi ma ya faɗa wannan ai shine daidai irin abin da yake faruwa a wannan wato jimlar hirar da ka faɗa wato an tara kamar mutane hudu inda muka ce akwai wani mai kaya masu tsada akwai wani mai kaya marasa tsada iri iri dai to kowa dole ka bashi lokaci daidai wa daida in ka ce minti biyu za a yi wannan mai shadda ta ta dubu arba'in ko dubu hamsin ba za ka bashi minti biyar ba kawai don ya sa kaya masu kyau to wannan yaro da yake da- da- da- da- da- da kayan suwaga Mm.
ba za ka bashi minti ɗaya ba kawai don kana ganin ka rena shi mm, na sha gani a talabijin ana yin haka ana rena wayansu ko saboda bakake ne ko don saboda wayansu wani abu amma in ka ba kowa minti biyu biyu to sai ka zauna kana duba agogonka da minti biyu nan ta yi sai ka tsaye da shi ka ce da shi lokacin ka ya riga ya yi to wani lokaci zaka ji ya ji kamar ba daɗi amma dole ne abu ka'ida na tuna lokacin da na yi wani abu a morocco kuma ni ne nake nake hirar nake wato kama ke cewa moderator ni ne mai kula da abun akwai wanda ya tashi ya dinga bayani wani mutum daga lebanon ya yi ta bayani ya ta lokacin sa ya riga ya wuce Am- gaskiyar magana har tsoro ma na dinga ji in dakatar da shi saboda babban mutum ne. amma dai haka ne ta maza kawai na kashe microphone din na ce lokacin ka fa ya wuce tuntun mun kyale ka ne saboda girmamawa to shikenan sai ya zauna to daga baya ake gaya min ai wannan mutumin a lebanon shi wani babban mutum ne a wannan fannin da ake cikin shi ai ba ruwana da girmansa Tun daga abinda aka ce ta aka ce minti biyar shi kuma ya yi minti bakwai kaga ya dara da minti biyu kuma kowa ma yana son ya yi magana saboda haka gwanda a katse shi saboda haka dole ne ka bawa kowa haƙƙinsa na'am malam wato kamar kundin tsarin mulki ya tanadi dama ko kuma wato yancin faɗin albarkacin baki idan ka gayyaci mutum kana tattaunawa da shi watakila ka sakan masa linzamin kamar yadda ka ce har ya kai ga ya saki baki laifinka ne ko ko laifinsa ne shi da ya saki bakin laifinka ne idan ka kyale shi ya kauce daga maudu'in da kuke tattaunawa a kai ko me ra'ayinsa da zai faɗa biyaye malam a'a i- idan biyaye Mm, bai- ba a ba shi dama ai yancinka no.
na ka wurga hannunka ya tsaya a daidai inda hanci na ya fara haka wani bature ya ce kana da yancin da zaka daga hannunka ka ta wulula shi kai ta kai ta jajjefa shi a cikin iska ban damu ba amma daga inda hanci na ya fara to nan fa yancin naka ya tsaya a takaice ban yadda ka faɗi wani abin da zai zo ya shafe ni ba ko ya ci min mutunci ra'ayin da zaka faɗa da aka ce yancin ra'ayi yanci ne na ra'ayi ko ka zo yanzu ma ka ce wai gwamnati ba ta kaza ba ta kaza ba daidai ba ne sai in kana da hujja waje nuna gwamnati ba ta aiwatar da alƙawarurkan da ce za ta yi ba shi ne za ta ce ba ta kaza amma idan gwamnati ta zo ta ce misali za mu ba da ruwa kamar wannan da abin da ya fi damun mutane sai gwamnati ta zo ce za a ba da ruwa wani ɓangaren na ƙasar suna da ruwa wani ɓangaren ba su da ruwa to ba za ka zo ka ce wai ai ra'ayinka ne ka ce wai ai ba a bada ruwa ba saboda wanda zai zo ce ai muku ana ba mu ruwa to saboda haka yancin ra'ayi na faɗa ka faɗi ra'ayinka bai baka damar ka ciwo mutum mutunci ba ka ci zarafinsa wato shi yancin faɗa albarkacin bakin ya tike ne ga ainihin inda watakila kake ƙoƙarin tsallakawa cikin mutuncin wani kenan kwarai da gaske shine ai cikin aka ce in kana ta wurga hannunka to yancinka ya tsaya a daidai inda hancin wani ya fara saboda ai in ka wuce hancin wani dukansa za ka yi to dan me za ka dake shi to kana dukansa kuma to fa ya- abin fa ya fita daga yancinka ya shigo yancin wani to malam wani lokaci zan ji an ce watakila shi wanda ya faɗi wannan abun ra'ayinsa yake faɗa amma kuma su kafafen da suka ba da dama watakila ka zo ka ainihin saki shi wannan bakin naka su ba su da wani laifi.
A'a ba su da wani laifi. Ai kai ya kamata kai wa bakin ka linzami kafin ka zo kafar yada labari.
malam abun nan da kuke cewa social responsibility ba watakila Social responsibility a Zoom cewa ya ya dauka ga cewa idan ka zo Mm.
kana da ladabi da biyayya ka san dokoki ai akwai doka da za a baka akwai tsari da za a baka za ka zo kai magana amma banda zagi banda cin mutunci banda cin fuska banda eh, zambo banda duk za ka baka faɗi wayannan abubuwan kowane gidan jarida yana da wannan tsarin shi ake kira moral, moral, moral rules moral codes na nuj da suke babbayarwa kowa ya san da wayannan saboda haka ko da shi mai- mai mai maganar bai sani ba kai a matsayinka na dan jarida ka san wayannan dokokin da ya fara sai ka ce a'a ba haka bane na tuna ko ta mawaƙiya da take yin waka take yin a gaban mutane kamar misali a wajen biki tana yin wayansu kalmomi amma in ta zo gidan rediyo sai su hana ta yin amfani da wannan kalmomi dakatar ma da ita ce to ranke daidai idan zaki waƙar nan na san waka da zaki to in kin zo wajen baiti kaza don Allah kake saka wannan baitin saboda jama'a fa suna sauraro yara suna sauraro ba ma san irin wannan ya fita to ko in ta zo yi sai ta tsallake wannan baitin to haƙƙinka ne kai ɗan jarida ko mai gidan rediyo ko mai gidan talabijin ka sanarwa da wanda zai zo ya magana a gurin ka cewa fa ga dokoki ga na mu'amala NUJ moral ethics ethics wannan a nan jami'ar Kai ma mutum kwas ta- guda ma ake koyarwa akan wannan irin sharurruka na mu'amala sharurruka na magana saboda haka idan mutum ya kauce wannan sai ka ce karka ƙara yin irin wannan za ka iya bashi gargaɗi in kuma ya ci gaba da yin irin wannan to in nan gaba ya zo sai ka ce mu ba za mu saurare ka ba saboda ka kaucewa ka'idar to idan da duk gaba ɗayan gidajen rediyo misali za su yadda su su aiwatar da wannan to ba za a samu zage-zagen da ake yi a kafafen yaɗa labaran ba duk da dai cewa suna buƙatar kuɗin da suke kawowa saboda shine hanyarsu na na na- na tabbatar da rayuwarsu tare da talla kuma dan shi ma talla ne ka zo kana tallata wani kana cewa ya fi kowa iyawa ko ka zo kana kushe wani kana cewa ba abin nan shi shedan ne to duk hanya ce dai ta tallata mutane to kuɗin da suke samu yana da muhimmanci a wurin su amma dole a bi ka'ida muna da hanyoyi daban-daban na tattara bayanai wani lokaci za a ga wani abun bakwanan abun zai faru watakila a wani ƙauye a, za ku iya kira watakila don ku tabbatar da ainihin abin da ya faru shi ma dai kusan za mu iya cewa intabi ne amma ta wata kafa watakila ko wayar salula da shauransu ya Ai- za ka yi ka tantance sahihancin irin wayannan bayanan a wani ba za ka- lokaci ba ka da yadda za ka iya yin wannan ba yadda za ka yi irin wannan ko ba ka sabai akan dogaro ga irin wannan abubuwan ba ai shi sa ake cewa ga rahoton mu na gani da ido gani da ido Eh, idan wani abu ya faru a wani guri ba wai za ka yi dogara ne akan kawai wai wani ya aiko muku ce ga abin da ke faruwa ba ƙarshen da ƙarya yake yi, abin bai faru ba shi sa ake son ka ka aika rahoto wurin wanda yake cin sa'a inda kuma sa'a take shigowa yan jarida kenan in aka yi sa'a dan jarida na wurin abin ya faru to kaga shine zai bada abin da ake cewa scoop ko exclusive na- mu kaɗai kawai ya zama cewa ba wani wanda ya san wannan abu misali jaridar da obasanjo aka ce ya rubuta wa shugaban kasa ai wata jarida ce wa- ana kiranta premium times ita ce ta fara samu duk wani wanda ya samu wannan bayanin daga wurinta ya samu kuma sai da suka kalubalanci shauran kafofin yada labarai cewa sun dauka daga wurinsu sun buga amma ba tare da sun la'akari da cewa daga wurinsu suka samu ba don kuma da yawa da sun yi sun dauka sun saka wayansu sun ce daga wurinsu ne wayansu sun ce ba daga wurinsu ba ne to abin ya riga ya ba su haushi to amma idan abin ya faru sai kuka tura dan rahota wurin to dole ne ya je ya binciko menene ya faru dawa dawa abin ya shafa to kaga daga nan haka za a bada labarin abu tunda ke akasari ba dole bane ya zama cewa kana wurin wani abu na faruwa To na malam wani lokaci dan jarida yakan tsara tambayoyinsa ya zo suna yin hira kuma ya gama da tambayoyin nasa ya zai yi dan kaucewa irin kamar soki burutsu bayan ya kammala tambayoyinsa
sai ya haƙura shikenan ya shiru sai ya shuru ce to mun idan gama lokacinsa bai kare ba a to wannan kuma ruwansa ai kwarewarsa ne Eh.
ya tabbatar cewa in ne tambaya za a bani minti biyu wannan ma za a bani minti uku wannan tambayar saboda za ta buƙaci sai ya je kaza ko kuma sai ya yi min wani dogon bayani zai kama minti hudu yana yi to sai ka tsatsara tambayoyin a haka ta yadda zaman cewa minti ashirin din ko talatin din ko awa ɗaya da kake da shi ya riga ya ɗauke wannan abubuwan amma kada a gama interview kuma ka hau cewa to a ƙarshe ranka daɗe me za ka ce to idan kai haka to ka shiga soke burutsan to kai tsaye in an riga an gama tambayar karshe babu wata shi kenan sai a dakata fakat a riga an misali gama.
a matsayinka na dan jarida mu ɗauka shiri ne na minti 25 eh, ka yi minti kamar goma sha bakwai ko sha takwas haka sai ya zamto kuma babu wata tambaya a shi ainihin wannan script din idan da script kake amfani shi yasa zaka ji kafofin yada labarai gidan rediyo suna sa talla to an wato an kure kenan mm.
bai da abin da zai cike abin da din da shi kawai sai ga an duro talla to shi kenan sai a cika shi da Su wani wani kuma mantana.
idan yana da abubuwan da yake da shi sai ga har an kai geji har an kure har ma an wuce lokacin da aka ɗauko wa shirin shiri ne kamata ya ce a ce ya kare akalla ba a kasar ba karfe 8 da minti 57 don a ba wa minti uku ga talla to amma saboda an kwararo bayani ana ta sai ga han an kai karfe 9 ma da minti 1 ko minti an 2 tsallaka ana ta ta yi ana ana ana tarewa ana rufewa to kaga wannan ya danganta ga irin abubuwan da ya samu da kuma irin bayanan da ya samu daga wanda yake hira da shi To, Malam kusan a ƙarshe akwai a wancan shirin ka maimaita ko ka nanata mahimmancin kamar ladabi da kuma irin yadda ya kamata amma sai ka ce akwai kalmomi irin su ranka ya daɗe yallaɓaiwa ko da yallaɓan ne watakila ba za ka dinga nanata irin wayannan abubuwan ba misali basaraki ne ko kuma farfesa ne ko dakta ne ko waye duk tambaya ba lallai ne sai ka sa irin wayannan ba dole bane bisa dai ga ka'idar aikin yadda ake yin shi a a duniya nan saboda la'akari da cewa akwai ana girmama mutane Mm, ana ana ana yin wannan dan ka girmama shi amma kuma abin abin da ce da kai shine mm.
girmamawa girmamawa ce saboda ka yalla bai ne a gaban ka ko professor ne a gaban ka kana ranka da yalla bai malam kana ta yi ya zama to dan suwaga ne a gaban ka kuma shi ma bayanin da zai baka yana da muhimmanci wata kila ma ya fi namun labai muhimmanci shi kuma ya zaka ce da shi kai shi yake a ba zai yi ba.
a to ai shi ne To.
saboda haka shine ake daukan wato matsaki na ce- ma- wato matsayi na cewa kar ma ka tsaya kana ranka ya dade yallabe ko wani abun nan saboda zaka kai matsayin da ke ba yallabe bane in kuma ba yallabe bane kuma shi kuma ya zaka kiransa kai niga yo man what's up ko menene ai ba za ka yi masa irin wannan abun ba kamar kana wulakanta shi ne ko kana kaskantar da shi saboda haka tambaya za ka yi ka ce to tambaya ta ta gaba ita ce kaza tambaya ta ta gaba ita ce kaza in dai yallaɓe yallaɓe ne ya riga ya san dama kana girmama shi ba wai sai ka ce da shi yallaɓe ba duk yallaɓen da yake buƙatar ka ce da shi yallaɓe to yana da matsala To, a, Malam akwai mutane wayanda haka Allah ya halicce su watakila halittarsu ce suna da kwarjini. Kai a matsayinka na ɗan jarida da ka zo ka yi tambaya da su wani lokaci za ka ga sun maka kwarjini. Wani sirri ya kamata ka sa a zuciyarka wannan kwarjinin ya zama ka kau da shi gefe ka yi abin da ya kawo ka ba tare da sun cika maka ido ba a matsayin su wannan tambayoyin da kake da su su ne makamanka abin da yake za ka mai da hankali a kai na zo ne in yi bincike in yi tambayoyi akan wani abu da ya shafi al'umma na zo ne don in san abin da ban sani ba don in san abin da ban sani ba kuma in sanarwa da jama'a don su ma su sani na kuma zo ne don in tambayi abubuwan da yake kai ne kadai za ka iya ba da wannan bayanin wannan su ne zai zama garkuwarka amma ba ƙanshin turarensa ko cewa shi babban mutum ne ba kuma sai kan yi ya san shi babban mutum ne ya zauna ta wani mazurai yana ta hura hanci yana ta wani murɗa gashin baki ai wai shi gashi babba bane duk ka manta da wannan ka rufe wannan ka mai da hankali akan kawai abin da ya tambayoyin kaka ba ruwanka da mukamin sa mulkin sa abin da ya kaka kawai shi za ka abin da yi ya kaka kenan in kuma zai nemi ka wani raini Mm.
sai ka ce to ranka dade nake jin gwandan kyale ka bai kamata zan ci gaba da bata maka au lokaci kai ma dan jarida za a iya raina kai kenan za a iya raina kamar to ai gani ake yi kamar kai ba wani abu bane Eh, ai ai suna shan raini raini ake kashe su ma haka ne.
a samu dan jarida ya masa dukan tsaya a daddakar da gindin bindiga a sa yan daba su yi masa dukan tsaya su yi masa komai da komai ai raina kama ya kaɗan ne akan abin da ake wa yan jarida yan jarida suna shan musifar wahala saboda gani ake yi suna fitar da abubuwa da ba a san a sani suna son su kamar yan leƙen asiri ne amma kuma yan leƙen shi dan leƙen asiri ka san dan leƙen asiri ne amma baka saka taba shi ba sai harbe ka to amma dan jarida gani kake kamar wani abun nan ne zaka iya masa duk abin da ka ga dama saboda haka in ka ga cewa mutum ya maka kwarjini kuma yana nema ya kawo maka raini sai ka dakatar da interview Ba dole ka ga editor ɗinka ka ce to ni fa ga halin da na fuskanta editor ɗinka zai fahimta To.
sai a sama a sama maka wani ai ba shi kaɗai ne ya san wannan abun ba ga duk wanda ya san wani abu to fa akwai wani wanda ya fi shi sanin wannan to sai a je a samu wannan da ya fi shi sai kuwa to malam duba da yanayin lokaci dole a nan za mu naɗe tabarmar shirin muna godiya malam karo na biyu da muka tattauna akan wannan maudu'in insha Allah a madadin jagoran shirin ahmad tijjani lawal sai wadda ta shirya shirin nafisa murtala ahmad ni da na gabatar murtala ilyasu a yaki ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh